الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سدد جناني وأجل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أدر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهدي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu kamar yadda aka saba ranar irin saurin nan juma'a muna zama a wannan guri mai albarka muna a siyahar ruhiyya a cikin wani littafi na alhafi alqadi iyab al-yahsabi alaihi rahmatullah tabi mai suna ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa littafin da aka wallafa shi don ya ilmantar da musulmi da mumini martabobi da darajoji na sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wani wani malami ke fada a kansa fatahal bilada fatahal quluba ma al bilad bi hikmati wa bi jabra ila al wahyi kana muayyada هو صاحب الوجه المنير kamar kamar a ahadun zama da muhammad min illah kaga hasuna shama'iluhu fa subhanallazi min nurihi khalaqa an-nabiyya muhammada yana cewa fataha al-quluba sayyiduna rasulullah shine wanda ya bude zukatan mu'minai makullin zukata gaba ki ɗaya na hannunsa shine fataha al-quluba wanda ya bude zukata ya isar da aikin Allah ya buɗe zukata ya shigar da imani ya buɗe zukata ya shigar da musulunci ya buɗe zukata ya shigar da insani ya buɗe zukata ya cire duhu na kafirci da duhu na jahilci da kuma duhu na hijabi ya sanya hasken imani da hasken ilimi da hasken ma'arifa fatahal quluba sallallahu alaihi wasallam ma'al bilad tare da garuruwan duniya gaba daya manzo Allah ne ya bude su ya kai gaskiya ya kai amana ya kai adalci bi hikmatin manzo Allah ya wannan hikima Allah ya masa uku ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wa bi jabra ila al wahyi kana muayyada zalla ya kasance yana karban sako ta na Allah ta hanyar mala'ika jibril yace huwa sahibul wajhi al munir manzon Allah shine ma'abuciyar fuska mai tsananin haske هو صاحب الوجه المنير فسك السمي حسك سمي حسك كاوة فما رأى أحد جمال محمد إلا هكذا باب والهلكة باب أن أدم جزي جمالا تسيدنا رسول الله إلا اهتدى فاتي سيا كرب شريعة إيمان بشي سيدي إن أرزكين الله بيساني شبا حسن الشمائله نبيبنسا حالينسا دكن سكاوة ومن سنكوتة وسبحانه sarki ya tabbata man wanda sarki ya tabbata min nurihi khalaqan nabiyya muhammad yace sarki ya tabbata ga sarkin da ya halicci sayyiduna rasulullahi min nurihi daga haskensa subhanahu wa ta'ala to saboda wannan ma'anan da malamai suke fahimta game da nadin janabin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka yi littafi irin wannan dan ilmantar da duniya idan ba manta ba karatunmu da ya gabata mun yi magana akan wasu halayya wanda ‘yan adam sun yi tarayya a cikin wannan halayyan da suka amma amma sai na rasulullahi ya bambanta da mutane a wayannan halayen ba shi ne ɓangaren cin abinci ɓangaren bacci to karatunmu na yau za ta ga abbar bustani nau'i na biyu na halayya ko wasu ɗabi'u wanda halitta wato naita ce ta ɗan adam ta sa dole yi wannan abubuwan jibiliya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen nan ma ya bambanta daga dukkan halitta sallallahu alaihi wasallam yake cewa darbu sani ma yuttafaqu al-madhu bi kasrati ko yattafiqu al-madhu bi kasrati bangare na biyu wanda muke magana a kasar kabi'u da mutane suke tarayya a cikin sa shine abinda ana yabon mutum al'adatan idan ya yawaita wannan abubuwan ko a idan sun yawaita a gare shi wal fakhru bi wufurihi ana yin alfahari da cikatuwar wannan abubuwan ko da sabuwarsu kan nikah kamar bangaren auratayya walja kamar alfarma idan an ce mutum yana da alfarma Allah ga ana jin sama ko dan yi wa wani alfarma ko kuma idan aka ce wannan bawan Allah ne misali kila ya ga shekara arba'in aka ce bai aure ba sai an ce Allah sarki ana haka yake haka idan an ce kuma wannan gashi na da wannan masu mata ɗaya ne aka ce wannan matan sa uku sai an kalle shi idan ta kenan adatan ana yaban mutum da yawaito waɗannan abubuwan to har a waɗannan din ma ta bangaren auratayya ta bangaren alfarma dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha bamban daga dukkan halitta misali ka dawo bangaren auratayya ni da kai duk wanda ya ga wacce yake so ya aura an samu dokoki dokan farko fankihu ma baba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' anan aka tsaya mana ka'ida dan sun Allah ta'abidu fawahid to ya zai auratayya nan fankihu hunna bi izni bi izni ahli jinna dole sai iyayenka ko waliyyanta sun yarda wannan shine dokan mu ni da kai da sauran dukkan mutane amma sai na rasulullahi ba barka ya ayyuhan nabiyyu inna ahalalna laka ba lakum ba ahalalna laka azwajaka allati ataytu ujurahunna wa malakat yaminuka sawara limma fa Allahu alayka wa banati annika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hadarna ma'aka وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يزكيها خالصة لك من دون المؤمنين. القرآن بيجي مجال خالصة كي كدين التي من دون دون المؤمنين وما ينبغي صلى الله عليه وسلم. to amma ka ji namu ji dokoki da aka shimfiɗa mana amma shi inna aha hada min azmawa inna ahalalna laka ku kuma fankihu umarninku fankihu ma baba lakum shi kuma inna ahalalna laka akwai bambanci yan kwana Allah ce mu ne da kanmu in ji Allah muka halatta maka kamar kace muka zaɓo maka iyalin naka sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma fanki wannan kisan ahli janna ku ne mu ne amma shi manzon Allah a'a wama ai wama kana lil mu'minin wala mu'min idza qada Allah wa rasuluhu amran takunu lahu khiyaratu min amri idan manzon Allah yi umarni ko ba magana shawara ko yarda kawai ya tabbata dole har kenan anan ba su a auratayya akwai bambanci abu na biyu dole kai za ka yi auren nan za ka ba da mai sadaki la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin shahidai adli amma ba kace ya rasulullah la shi da akai falamma qada zaid min hawqran zawwajnakaha zawwajnakaha na aura maka ita waye je tambayo wa aka ba waye siya waye karba sadakin nawa wai ba da sadaki ni da ke ake wannan magana amma da rasulullahi zawwajna ka ha kuma an gama auren kada akwai bambanci kowane bangare ka dauka in dai na halayyan dan adam in dai mutum yana yin wannan abubuwan to na sayyidina rasulullah ba irin na sauran mutane bane yanda kaga Allah ya bambanta gashin kansa da gashin mutane Allah ya bambanta tufafinsa da tufafin mutane Allah ya bambanta yamunsa da na sauran mutane Allah ya bambanta guminsa irin na sauran mutane to duk wani halayya na jibiliyan dan adam manzon Allah ba shi aure sallallahu alaihi wasallam ma'ana nesa kashamsu tazharu lil aynayn min bu'din saghiratan وتكل قلبا القمر كما رانا صلى الله عليه وآله وسلم بعد بيدك سريعا ولد صلى الله عليه وآله وسلم saboda haka ashe dole musulmi idan ana maganar sai na rasulullahi hankalinka ya dawo jikin gaba ana maganar mafi girman halitta ne a wurin Allah mafi martaban mafi kamalan halitta a wurin Allah shine ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni magana kan ni nikah ko bangaren nikah kadai muke magana kaji sannan duk abin da ya faru tsakanin ku da matan ku ɗan adam ya Allah ya ce fa in kuntum fi baga bayni ma fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma amma shi sai na rasulullahi a'a ba magana haka min ahli ba nan ake magana ba Allah zai yi magana ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika bambancin umarnin ba qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila a lafazin karatun da ake magana da matan ba ya sha bamban da sauran matan mutane in Allah ya so ma sai ya kira su kadai ya ce ya nisa annabi ba ya nisa almu'minin a'a ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa'i kaji bangaren auratayyar ma bangaren matan ma Allah yana bambanta maka title din matansa da kalan maganan matansa da sauran mutane kai har maganan da za su yi ma sai da Allah ya gamsu la taqdana bil qawli حكمة الذي في قلبه مرء وقلنا قولا معروفا لفظ ما كان الذي ما الله يقول يا مسلم وقلنا قولا معروفا زمان سأسين لنا ما سيد الله يا مسلم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله أطعنا الله ورسوله to wallahi Allah shi ke raba kwakwalwa kana iri yadda ya so amma za ka yi mamakin mutumin da zai iya wato zai iya cewa manzan Allah mutum ne ga kowa wallahi za ka yi mamaki za ka yi mamaki ko da wani irin ke kallon alkur'ani ko da wani kulli yake jin alkur'ani ko da wani zuciya ke fahimtar zancen Allah subhanahu wataala ya nisa annabi idan sunna ta adalin nisa ga Allah ya fara صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم muna maganar nikah ta ji ɓangaren nasa ko mu je aljahu alfarma me ake nufi da jahu me alfarma ko da ya kasance alfarma nan da kila da abin duniya sai ta da alfarma ko ko ya da wani mulki ne ko ya da kusanci da mai mulki ko shi ne alfarma to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda an an alfarmarsa da yake da shi an an martabar da yake da shi wato alfarmarsa a gurin Allah duk abin da ya rafe shi ba ko menene in yana bin manzon Allah sai daraja ko menene idan yana bin manzon Allah sai daraja misali ka ce jaki sunan su jaki ko amma da sayyidina rasulullah zai hau jakin nan me sunan jakin amma irin sauran jakuna wajihan mai daraja ne martaba me dalili rakibahu rasulullah annabi Musa alaihi salam lokacin da yake son ya gana da ubangiji sai Allah ya bashi umarni wa wa'adna Musa 30 laylatan wa adamuna bi ashrin fatima bi qatu rabbi 40 layla amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce ya azumi kwana ɗaya ba kawai lokaci da aka ce ana bukatar ganin saboda me alfarmansa a gurin Allah سريت من حرم ليلا إلى حرم كما ترى البدر في داج من الظلم وبك ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب أو لم تدرك وقد تملك جميع الأنبياء بها والرسل دق النبوات النبايا تقدير مقدوم duk wani matsayi ka fata kulla makamin bin izafati duk wani matsayi in an raba manzon Allah sai kuma baya sallallahu alaihi wasallam to kaga nan auratayya da kuma aljab amma nikah kada ce bangaren aure zai mana bayani fa muttafaqun fihi shar'an wa adatan abu ne wanda ke muttafaqun alaihi shar'an ce da al'ada abu ne wanda ke nuna martaba na dan adam kamalan dan adam da kuma kamewarsa fa innahu dalilul kamal ijmalan aure shine dalili na kamalan dan adam wa sihhatu dhukuriyya alama ce ne cikakken lafiya na dan adam na sifa na rujula ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة الفهري da yawansa bai gushe ba al'ada ne gudananniya wacce take sananniya a cikin al'umma wadda ma duhu bihi siratul madiya alfahari da shi tarihi na magabata mu tsaya a kan a cewa aure abu ne wanda yake dalili na kamala ko dalili na kamala sannan kuma bai gushe ba ana alfahari da shi tun a baya har ya zuwa yanzu idan ka samu a musulunci za ka samu zala yi magana ce ya ma'atarar shabaru man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aqwabbu lil basri wa ahsanu mafi siba na kamala shine ne yin auratayya amma fi shar'i fa sunnatun maqsura idan kuma a shari'a ne wancan sunna ce mai ma'asura a bar ruwaitowa da isnadi ingantacce zuwa da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad qala ibn abbas afdalu hadhihi al-umma aktharuha nisaa ibn abbas yake mafi daraja mafi ficin wannan al'ummar gaba ɗayanta wanda ya fi su wanda fi dukkan al'ummar nan iyali ba yake nufi kenan sayyidina rasulullah kaga anan sai ce aktharuha nisa'a saboda kenan yana ishara ga martaba ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad qala alaihi salam tanakahu tanasan fa inni mubayyin bikum al-umam yawm al-qiyamah hadisin da wannan isnadin hadisi ne da'if daga riwayar Abdullahi dan Umar da barani ya rawaito wannan hadisin daga riwayar Sahal bin Hunayfi a wannan hadisin cewa ta naka ku ku yi aure a wani riwayar ta nasan idan kun yi auren ku hayayyafa zai yi alfahari wa al'umma da ku mukalli ƙarshen hadisi bai ne mu bahi bikumul umama yawmal qiyama zan yi wa sauran al'ummu gaba ɗayansu alfahari da ku to uwa idan aka ce za a yi alfahari da wanda a bashi alfahari da nagartacce ko wanda ba nagartacce ba nagartacce sai daga kenan idan kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da kai ranar alkiyama ko ya alfahari da ɗayan ranar alkiyama to sharafin shi ne ‘ya'yan su zamo nagartattu nagartattu misali idan ku kuma hadisin su na da ibn maza da ibn hibban duk wannan su rawaito wannan hadisin da riwayan hanzara ibn abi sufyan hadisin yana cewa da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha fata'akhkharat faqala ma habasaki ya aisha قال يا رسول الله سمعت رجلا من أمتك يقرأ القرآن ويرتله فهبطتني قراءته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدر رداءه فلما سمع قراءته قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا معناها بسنشنة إذا الله صلى الله عليه وسلم يا شراء يا لنتفتنا عائشة الله يقارى مثل رداء can sai ta zo annabi sai Aisha me zai da ke sai ya Rasulullahi na kamo hanya zan tafi sai na ji wani mutum daga cikin al'ummanka yana karanta alqur'ani da tarci da inganta karatu to sai karatun nashi yasa na kasa tafiya na tsaya in saurari karatun sa zalla da yanzu wannan magana daga wurin sai annabi ya tashi yana jan mayakin sama a ƙasa saboda gaggawan ya isa gurin sallallahu alaihi wasallam da ya ji ya samu mutumin da yana nan karatu yana ta karatu yana ta karatu manzo Allah da yabi sai ya daga hannu yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati misla hada na gode wa Allah sarkin da ya sa a cikin al'ummata akwai irin wannan yan uwa ne muka fahimta a nan gurin nagarta ne ko yawa izan kenan kwaliti ake na ba kwantiki ba so idan muna son annabi alfahari ne mu zama muke nan ne nagartattu ƴaƴan da za ka bari annabi alfahari da zai zama mai nagartattu zai alfahari da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga ya ce ya gode ma Allah da ya shafi mazafirin wannan mutum wannan mutum ne shine salimu maula abi huzaifa salim maula ne maula abi huzaifa ka ce maula kamar inda wanda a wurin larabawa ma al'adarsu maula kamar mutum ne wanda yake da daraja sosai kamar da ke darajar larabawa ba mawaji ke kiransu to irin wannan ne hasali ma ba a san haƙiƙanin mahaifinsa ba kamar aka kira bawa ne na wani aka jiyanta sai zama haka da sauransu ba a san waye babansa ba amma ka duba da ya bi hanyar nagartattun bayi ya zama wani ingantaccen mutum har annabi yake ya gode ma Allah da ya sa cikin al'ummar sa irin wannan mutum abu na biyu annabi ya faɗa hadisin bukhari khudhul qur'ana min arba'ati a ɗauki alqur'ani a bakin mutane guda hudu an abdullahi bin mas'ud wa mu'az bin jabal أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة da annabi zai bada shaida a ƙarshe alƙur'ani a wurin na karkattu ƙwararru gangaren alƙur'ani mutum hudu ya lissafa na farko abdullahi dan mas'udi na biyu mu'azu bin jabal na uku ubayyi bin ka'ab na hudu wannan salihun nan dai da annabi ya ce ya gode wa Allah ne sa al'umman sa akwai irin sa har da shi aka hada a cikin wanda annabi ya ce a ɗauki qur'ani a wurin su to wajibi ne akan wannan al'umma musamman wannan zamani muna alfahari mu al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne mu samar da nagartattun matasa ko nagartattun sabon tashi waɗanda manzon Allah zai alfahari da su da abin da suke da shi gwargwadon nagartarsu son su da addini nagartarsu hidimta ma addini nagartarsu samar da ci gaba cikin al'umma wannan abin shine wanda manzon Allah yake alfahari da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam na an yi tsokaci akan wannan ne saboda yawa aka doki zahirin hadisin nan na aka huda na aka sai a ce kai abin da ake so su taru da yawa ai ina farawa manzo Allah jama'a ne ai ba yin yake so ba nagartattu yake so sallallahu alaihi wa alihi idan ka duba asira zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi ya sanya Usama ibn Zaid jagoran yakin Mu'ta yana da shekara 17 ne shekara sha bakwai aka ba shi komanda na yaƙi a cikin sojojin da suke karkashin su akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar me manzala duba yan uwa nagarta nagarta ya jagoranci waɗannan mutanen aka tafi aka yi yaƙi ko da kafin a tafi manzala rashin lafiyar sai ta so na ƙarshe sallallahu alaihi wa alihi sallam ba a tafi yaƙin ba amma da sayyidina rasulullahi din tilali sayyidina abubakar zaman khalifa abin da ya fara yi ta jiji da jeshi usama wannan rundunar aka fara aiwatarwa ta tafi kuma dan shekara sha bakwai ne jagoranci ta haka nagarta ake duba kullum cikin al'umma Allah ba mu ikon samar da nagartacciyar al'umma nagartattun sabon tashi wanda manzo Allah zai alfahari da su sallallahu alaihi wasallam wani ha an tabattul manzo Allah ya hana tabattul at-tabattul shine al-intiqa an zawaj mutum ya sai kawai shi babu ruwansa da aure manzo Allah ya ce la rubbaniyyata bil islam ba rubbaniyanci a cikin musulunci to idan ka duba cikin cikin tarihin magabata zaka samu al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj malamai ne wato wanda za su bujiman malamai a cikin al'ummar nan wa'anda saboda tsabagen son hidimta ma addini da hidimta ma wannan al'ummar da fitar da al'ummar nan daga cikin duhu su yi ma al'umma mun da ta amfana har aure ya kuma ce su suna nan manya manyan nan to amma a nan malamai suke cewa su waɗancan a ɓangaren da suke kai suna kan tafarkin da ya dace da su amma kai yanzu an hana tafarki sai dai idan za ka iya kare kanka kamar da su kare kansu waɗancan shi kenan sai ka ɗauka amma dai annabi ya hana ya hana tafarki ya hana tafarki ma'a ma fihi min qaddi shahawa tare da cewa cikin tabbatu ya kai tumbuke sha'awa wa ghadd al-basar allazaini nabbaha alayhima sallallahu alaihi wasallam da qawlihi man kana za qawlin falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj hatta lam yarahu al-ulama'u mimma yuqda mimma yaqdahu fi zuhd yan uwa za mu za ta kamar mun bar ashifa ko cikin ashifan kace wato yana ɗan yin shimfiɗa ne kafin a je haƙiƙanin abin da ke so ya magana cewa addinin musulunci ya hana tabbaci ne musulun ya zauna ba aure duk da cewa zaman ba aure ga abin da ke cikinsa amma dai annabi sallallahu alaihi ya hana sannan kuma ya ce man kana za qauli duk wanda ke da wadata ko rufin asiri fal ya tazawwaj kaza lati ya nemi wacce ta dace da shi ya aura فإنه شيء أولا أغض للبصر شيني حنيا مبي إنجنسي نأمن سرد أن أدم دكاري إذن سكبر كلسك لسند مباشر الشيبة سبب الله أنا سوى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ذلك أزكى لهم إن الله خير مما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم المؤمنين ماذا؟ المؤمنين ماذا أمس أمرني أولا آية sosai Allah ya ce fa innahu aghaddu li basar tabbatar da wancan ayan ba zai zama ingantacce ba sai da wannan hanya hanyar aure abu na biyu wa ahsan al shine mafi kiyaye dan adam daga fadawa cikin halaka annabi yana cewa man yadmanu li ma baina ko man a riwaya man yadmanu li ma baina shafatayhi ma baina rijlaihi ahsan lahu al-janna duk wanda ya kiyaye gaban da ke tsakanin lafansa guda biyu ya kiyaye gaban da ke tsakanin kafafuwansa guda biyu in ya lamunce mun kare tsaka da ke layi mai gaba na aljanna sallallahu alaihi wa sallam a wani riwayan ya ce man wuqiya sharra laqlatihi wa sharra zawjatihi fa qad wuqiya sharra kullahu duk wanda Allah ya kiyaye sharrin harshensa da sharrin al'auransa to duk wani sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi daga fadawa cikin sa da sai a gano cewa shi ne asan bilfarj malamai suna ganin cewa idan mutum aka same shi da iyali mata biyu ko uku ko hudu ba zai sa ya fita daga cikin zaɓi ne ba a'a yin aure wani hanya ne na mai zuhud zuhud ba shi ne zama ba aure ba a'a mafi shugaban zahidai shi ne sai zara su wallahi ko yana da iyali sallallahu alaihi wasallam قال سعد بن عبد الله قد قدمنا إلى سيد المرسلين فكيف يزهد فيهن يزهد فيهن ونهوه لابن قيينة وأن بخمال بن صالح بن عبد الله السكر ينا سوى الله يا سنوا الله يا سنوا من ذا الله ويدعم أبوه أرانسا أتشيني أوريكي سوى ذاك تفايا ذاك بدن دنيا ينا تبتوا cikin zama ba iyali ga sayyidina rasulullahi ya mana da iyali kuma ibnu uyayna ma ya faɗi kwatankwacin irin wannan magana وقد كان صحاب الصحابة كثير الزوجات والسراري كثير النكاح ما لا ينام أنا بيان سوى من من ينصحابين وأن سك شهرة زهد شين وجود الدنيا سين أنسنس da awar suna da iyali suna da sadaka kuma an san su da yawan yin aure sanansa idan sun rabu da iyalinsu kuma suka maye gurbin su da wajensu ala kulli hal wannan maganar auratayyar da zama da iyali dukansu sifa ce wanda ‘yan adam sun yi tarayya a cikinta amma manzo Allah sallallahu ya bambanta shi a mu'amalarsa da iyali su sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka samu yana zama da iyalansa a hadisin bukhari an tambayi aisha menene halin annabi a cikin gida tace yakunu fi mihnati ahli a cikin gidan sallallahu alaihi wa sallama yana tallafa ma iyalinsa kan wajen su ayyuka sai mihi na ahali ko bukatun iyalinsa amma idan an kira sallah kama ka allami ya arifna wala na arifu daga an kira sallah kuma shikin ba maganan tsoro mu taba sanin sallah haka yake sallallahu alaihi wasallam amma a cikin gida mai fara'a ne mai sakin fuska mai murmushi sannan idan ka duba auratayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukan duk waɗanda ya aurata za ka samu kowace akwai dalilin aurenta da yawa waɗansu dalilin auren da manzo Allah ya nasu iyayen su suka musulunta sannan kuma Abu Sufyan annabi ya aure yarsa yana kafiri lokaci yana kafiri annabi ya aure yarsa amma a ƙarshe sai gashi ya zo ya musulunta ɗansa mu'awiya ya ne ya musulunta sannan akwai wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura dalilinta kabilan duk suka musulunta duk irin waɗannan suna dalilan auratayyarsu sannan kuma waɗanda ya aura ka ji abin da suka rozo na sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa ba bai auratayya ba hadisansa na mu'amala cikin gida ina za a same su babu sana za mu samu a cikin muksiri riwaya daga cikin sahabbai akwai umar mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda hadisan da aka rawaito na hukuncin jinin al'ada da sauran hukuncin sa dukan su suwa suka rawaito mana ba ta yin annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin hadisin da ake rawaito na wankan gawa mafi yawanci a cikin ummu abiya ne Allah ya kara mata yarda zai ta rawaito wannan hadisi to sai ake nan kaga auratayyar sallallahu alaihi wasallam dalili ne na isar da aikan Allah da kuma janyo zukatan waɗansu zuwa ga musulunci sannan kuma amfanar da al'umma da ilmoma na cikin gida wanda namiji ba zai iya sanin wannan abin ba dole sai ne mata kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga mana da kai alaikum fi rasulillahi uswatun hasana a halin sa na waje da halin sa na cikin gida ba wanda za su iya ruwaito halin cikin gida in bawa ba mata sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقد كره وحكي في ذلك عن علي والحسن وابن عمر وغيرهم غير شيء بعد يتعامل كي تؤير وإن أبوه سيدنا علي الله يقارى ما سيرجع سيدنا حسن عبد الله بن عمر لسورا سهبي أرويت أبوه لداما abin da yake nufi na koyin su da sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan auratayya da kuma kyautata zama da iyali wa kad kariha ghayru wahidin an yalqa Allah azban da dama daga cikin malamai sun ta addu'a kada Allah ya sa su je lahira ba tare da iyali sun yi ta addu'a suna son su gamu da Allah suna tare da iyali Allah ya kara musu yarda fa in kunsa kaifa yakunu nikahu wa kasratuhu bil fadail وهذا يحيى بن زكريا عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه أنه كان خسورا فكيف يسمي الله بالعجز عما تقوله فضيلة لما لا yana tsokaci ne yace idan wani mai magana yake cewa kiraya aure da kuma tare iyali za a sanya ta daga cikin fadail abubuwa na daraja na martaban dan adam ga annabi Yahya alaihi salam da annabi Zakariya Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi a cikin alƙur'ani yake masa me wa hasuran ko wa nabiyya min as-salihin an kasa da mai hasur to ta yaya kuma in hasur din nan yana nufin ma'anan da ake nufi na zahiri ne to ta yaya Allah zai yi mutum da sifan yake kuma mai ajizu gajiya ba to malamai sun yi bayani hasur din nan ba ma'ananta na zahirin ake nufi ba ma'ananta na mai al'adar shi ne kasawa ko kuma raunin kusantar iyali ba shi ake nufi ba wa haza isa alaihi salam tabattal an nisa ga annabi isa alaihi salam shi ma bai taba yin aure ba Allah ya kara masa yarda walau kana kama qarartahu lanaka da abin da ka faɗa din haka ne shine tabbataccen abu wato zama da su din shine mafi darajar kamala gaba daya to da annabi Isa alaihi salam yayi aure da annabi Zakariya shi ma yayi aure to duk wannan tambayoyi ne su'al min iftirabiyya amma malam bai bada amsa a kansu da me ake nufi da su yace fa'lam yace malam ka sani ka bani hankali أن ثناء الله تعالى على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم يبدأ الله النبي يحيى عليه السلام cewa shi hasur ne to ba hasur ba ne na yadda wasu malamai suka fassara na karancin lafiya ko rauni a'a wannan ai na asu ne duk wani sifa da zai haifar da na asu to Allah yana tsarkake annabin sa daga wannan sifa ko kullu sifatin tu'addi ila naqsi duk wani sifan da zai kai zuwa ga tauyaya Allah yana cire annabinsa daga wannan sifan zaka zaka samu ko sifa na makanta a ce annabi makaho ya rayu makaho ba ta yi ba sai dai makanta na wacin gadi kuma annabi ya ko ina yana ne ko kuturta irin wannan ko kuma wani rashin lafiya muzmin annabi ba zai irin wannan cutar ba saboda su ne kama wato su ne cikakkun bayin Allah wanda ake koyi da su Allah ya gara musu yarda cewa innahu kana hayuban wannan da ke fassara wa'in su malamai ne ne hayu da sauransu kaban a ce kalban hayu a kamar ka ce sifar ce wato bai dace a danganta ba annabi ita bai dace kuma a ce ko tsoron mata da sauransu ko aula ko a ce baya da duka da irin wato wasu ne suka yi ta maganganu a kai dai shi ne malam ce ba wannan ba na aula zakara lahu ba na san faɗin karatun ɗin dan bai dace da annabin Allah ba a ce da wannan sifan tare da shi bal qad ankara hadha uzzaqu mufassirin wato banayen malaman tafsiri na duniya sun yi inkarin wannan fassarar da ake wannan karatu wa nafahu wa nuqadul ulama da malamai masana masu tantance tsakanin aya da takwa وقالوا سكتي هذه نقيصة وعين ولا تجيب بالأنبياء wannan sukan da wasu suka fassara cewa hasuran ma'anarsa kaza hayuban ne ta zakara lahu suka ce wannan naqasu ne aibi ne bai dace a danganta wa annabawa wannan sifan ba wa inna ma ma'anahu annahu ma'sumun min az-zunub kaji shine hasuran din shine ne ma'sumun min az-zunub annabi ma'sumi ne abun kiyayewa ne daga sabon Allah أي لا يأتيها كأنه كسر عنها بذي تبقى أي كتاب الله با كمرة أن كلة في أن كتنجل جسد برني كتاب الله شين الحصار شين حسر آه مكلوا النصفة لكي تنقوى ذاك تدون لفزي ليزو درش اللدس ko lafazi ya zamo da ƙazanta malamai sukan tsaya tsayin daka su kare shi da martaban nubuwa martaban me nan kaga aka duwa ake magana annabi yaya ake magana amma kaji yadda malamai suka dauke ma'anan hasur daga hasuru ne dare abu aure daya ma'ana annabi mahsur ma'ana ma'sumun an ma'asiyatillah an ni ma'asi kaga saboda ta'addud da da bisa ne janabin annabta to ina ga janabin sayyidina rasulullahi shi ne ahara wa aula a yi takatarsa wajen kare da nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa qila ma'anahu aw qila mani annabdahu min ash-shahawat ya kare kansa ya nisantar da kansa ga barin sha'awa ga ba'i ko motsa wanda shi haka Allah ya so ya kai wa qila laysa lahu shahawatun bin nisa kwata kwata bai da bukatuwa zuwa gabata shi wannan jibiliyan haka Allah ya so ya samar da shi dan ya zamo aya daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala faqad bana zalik faqad bana zalika fi hadha an adam al-qudra ala al-nijah naqs wa innama al-fadl fi kawniha mawjuda thumma qamquha imma bi mujahadatin tadisa alayhi salam aw bi kifayati min Allah ta'ala ka yahya alayhi salam فضيلة زائدة لكونها شاغلة في كثير من الأوقات حاقة إلى الدنيا ما لا يري mana bayani cewa idan muka saurari wannan karatun da ya mana fashin baki a kansa lamari zai bayyana mana cewa adamul qudra ala nikah rashin yin aure ko rashin samun daman yin aure naqas naqas to da yake rashin yin auren naqas ne duk wani sukan da zai sa ɗan adam mai wani tunani na nakasu ga janabi sai na rasulullah sai da Allah ya kawo wannan abu duk wani abu da ɗan adam zai yi tunani daidai yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nisa da wannan abu sai da in imani da suka maka nan kaga ai sifar annabi Isa ne ba annabi Yahya Allah ya faɗa kaji yanda ake ta cikin baki to sai Allah subhanahu wata'ala baya son ku ayi tawili ba na wani ma'ana da da sai na Rasulullah ko haka aka bashi yi wannan rayuwar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar karatun da ya gabata zaka samu hatta a sunansa harafin da yake da ma'anan illa Allah bai bari a sunansa ko amma duk sauran annaba zaka samu abun ba karatun da ya gabata a sunansa akwai harafin illa ko dai wawun ko alifun ko ya'un duka akwai shi asman annabawa adam yahya musa isa zakariya salih hud duka akwai ko imma alifin ne wa imma wawun wa imma yawun suna su huruful illa to da yake an gasa da huruful illa sai Allah ya hana zuwan wannan harfa a sunan manzon Allah ba su zuwa kike da Muhammad babu alifin a ciki babu wawun a ciki babu yawun to tun da a sunan ba ka yadda Allah yake yi to da ka to a martabarsa ba duk abin da zai kai wani tunani ka nemo tawili Allah sai da ya kawar da shi saboda martaban manzon Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa inna wal fadl fi kawniha mawjuda falala da daraja yana tabbatuwa ne cikin kasancewar wannan sifan ta kasance sabanniya summa qamu ma sannan a tunkuce ta misali sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda za ka ce misali sha'awa ce take tsawa a aure za mu wani janyo hankali misali aurensa na farko da ya sallallahu alaihi wasallam ya shekara wai aura arba'in shi ma da shekara ma ishirin da biyar a lokacin da hankalin kowa ya fi karkata a kan shekara sha takwas sha tara zuwa ashirin ko amma a lokacin shi manufansa shi ne gina al'umma bisa ga aikan Allah sai nemi wannan sannan tun da yake tare da bai taba tare wani aure ba sai ta koma ga Allah auren da yi bayan rabuwan bayan ta kuma ga Allah wato kuma ba zuwa ya ƙara aura ne shekaru kuma ka gane wato auren da ake yi dan a janyo masu dangantaka da wannan da zuwa ga addini don su samu kuɓuta ba a yi aure ne karancin shekaru ba sai bayan mai sai bayan an koma majina bayan an koma majina ko bayan shekara arba'in ba shekara arba'in aka bashi annabta da shekara amaka yin shi na zona amaka shekara goma sha uku shekara nawa kenan hamsin da uku sannan aka koma majina to sai da kai shekara hamsin da wani sannan aka aure mai karancin shekaru kaga anan inda a adatan da hankali ne da tunanin da tunani ne ai ɗan shekara ashirin da biyar ɗin a wancan shekaru misali zai aure mai karancin shekaru shi ko wanda ya kai shekara hamsin da wani abu zai ne mai wannan shekaru to amma ita wannan ta zo gidan ne mai karancin shekaru saboda kwakwalwar da Allah ya tana game da don ɗaukar sunan cikin gida don ta rawaito mana wannan mafi yawancin ilmomin da aka samu da yawa an samu a gurin wa'un mummuni na Aisha bal har manyan sahabbai suka yi sabani a matsala sai kuma gurin sai suna Aisha Allah ya kana mata yana ta ji hikima me yasa saboda Madina an samu kwanciyar hankali ba irin na maka ba an gina daula ta musulunci sabuwa me ake bukata nan nashrul ilmi wal ma'rifa eh ke ilimi da isar da sako to ana bukatan gummalu shari'a wa gummalu ji masu ɗaukar shari'a da masu kare addini sai aka ɗauko wannan aka sata a wannan gida Allah ya kara mata yana to in ta auna wannan suka gane kenan a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake yi dukan su kowanne akwai hikima a cikin auratayya sallallahu alaihi wasallam ba aure bane da kake tunanin irin naka da kake dan wani bukata naka ba sannan a lokacin da ta zo gidan a wannan shekaru a lokacin idan an fara sallah tun farkon dare sai gari ya waye ku a lokacin har a wani hadisi idan ka karanta hadisin za ka yi hawaye sai na rasulullahi yana sallah yana ɗakin sai kuma aisha wannan ne misali a mai karancin shekaru a ɗakin tun amma sallah yake fitin yana da sallah dare ya raba ya raba dare ya tura kace masa ya rasulullahi ba ka dan huta ba kaɗan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin sallama sai ya sallama ta ce fada na bi sai kusan to shi fida ta kamar zai huta har sai na ji alamun dumin jikinsa kamar zai kwanta sai ce mini ya binta abi bakar da ini ma'arabi da ini ma'arabi da ini ma'arabi ce ya ɗan abubakar da Allah bar mu na fi jin daɗin tsayuwa gaban Allah ina mana dace da Allah a lokacin da kai in a kai ne ka samu a wannan shekaru ne kake haka sai abin da Allah ki gane bambancin bambancin sayyidina rasulullahi da dukkan halitta sannan matan nan da ake zama tare da su yana zama da su yujarisuhum fi halihim yana zama da su a cikin halin in kada zai hadisin ummu zar hadisin ummu zar to ban hadisi a bukhari hadisin da wani malami a sudan ya yi rubutu akan hadisin sai da aka gabatar da shi a muktamar na duniya الوجوه الفلكية يبتدوا الأوجه الفلكية أسمى عن حديث دراسة دي وأن هر عبد الله طيب بروفيس عبد الله سيد يتنجنا ونن أدن يفر أو ونن حديث har gobe ana dirasa akan wannan hadisi hadisi ummu zar ka duba rawin hadisin shine wa sai suna Aisha Allah ya kara mata yarda annabi yazo da kanin da iyalin yana ba su labarin kaza da kaza amma a cikin hadisin akwai isar da aikin Allah idan ya zauna tare da iyalinsa ma ana zama na tsakanin mai gida da iyalin cikin gida ma ba zama ake na duniya ba a'a zama ne ake yi na tsira amma madmunin zaman malakuti ma'ana rabbin bawa ake da mahalicci kenan a shi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan almantacciyar ta iyalin ma isar da aikin Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ka idan ana maganar manzala ya fi iyali mata kaza abinda ake so hankalin ka ya kai zaman da aka yi da su zama ne wanda aka tara su dai hikima ta Allah kowanne bangare su samu dangantuwa su samu surukutuka ta manzon Allah misali idan aka ce amma ya aure bahaushiya sharafun lahum ila yawmil qiyamah hatta shin alkiyama musul kan wane ne sai da rasulullahi in aka ce ya aure ba kula kana sadaqul lahum ila yawmil qiyama musul kan manzon Allah ne misal lokacin da lokacin da kita da malikul tibbiya sadakan sa ce amma yake ta masa habbai nan da ba za ku ci wani gari da yaki yusamma fiha alqirar yana magana masar kenan za a ci garin yake idan kun je garin ku yi mutanen garin mu'amala fa inna fihim sihran wa nasaba domin surukai na ne mutanen kaga kenan a shi mutanen masar habbu da suna alfahari su surukan wane ne dan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan yana kafiri mun kai magana a baya lokacin da aka ce masa yana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana yana neman aure sai ce a ai wannan ba a karo da shi in ne ba ya kamata a bashi alfahari ce mutanen maka istafa annabi na aurenta kafahu sharafan sayyidina abubakar alfaharinsa annabi na auren yarsa sayyidina umar alfaharinsa sayyiduna rasulullahi na auren yarsa sayyidina usmanu alfaharinsa yana auren yar sayyidina aliyu alfaharinsa yana auren yar sayyidina ashe daraja da alfahari samun dangantuwa da ainihin rahmatu rabbani to da ke manzon Allah shi ra'ufin rahim ne shi ne sai wannan auratakan don kowanne su samu nasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yahudawa har yahudawa ya aure safiya bint huyay kaga ya sa sun samu daraja a wannan cewa sun surukai ne na manzon Allah to ne bangare sallallahu alaihi wa sallam kai akwai wani yakin da ake na Hunainu ma da aka samu su abin nan saraya na yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya aure ɗaya daga cikin su an samu mata da yawa sahabbai duk sun mai da su bayi sai aka samu labari manzon Allah fa ya auri ɗaya daga cikin wannan kabila kowa sai ce a tafi gidanku ba magana bauta surkan manzon Allah in boka da ita ba zai ba misali kamar an je yaki ake nasara aka ce misali sai an yi samu nasara a garin Hausa bari misali garin Hausawa sai aka ci nasara a kansu aka samu bursunan yaki a cikin wanda aka zo da suna yakin nan sai sai na rasula ya aure ɗaya daga cikin misali ne a ce bahaushiya da ya aure ta to duk waɗanda suke da bayi ne uku hudu a cikin sahabbai duka duk wanda ji labari sai ta kin tashi daga baiwa ta bikin zamo ɗaya saboda annabi ya aure dangin har ake cewa ba a taɓa ganin aure mai albarka ba irin wannan auren a ce ne ashabu rasulullah sun kan manzon Allah ne duk Allah ta kalli sahabbai idan annabi ya aura daga gida ka ta duk dangin wa'annan mutanen abin girmama ne sai kai wannan surukan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ya daga cikin abin da yasa Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan awatayyan hikimomin da yawa dai Allahu a'lam ina ga zamu kara su fassara wannan su lokacin sallah yayi mala yana ga mana sun maqam uwa ko sannan a tumbuke sha'awan ko dai da mujahada da kokari riyaba ka cire sha'awan kamar annabi Isa alaihi salam aw bi kifayatin min Allah ta'ala ko kuma a sha'awan gaba ɗaya a tumbuke ta da kuma kare kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala ka Yahya alaihi salam fadilatun za'ida to idan aka ce ga sha'awar kuma amma an magance ta an kore ta an tumbuke ta to wani daraja ne kuma wani daraja ne kuma bugu da ƙari لكونها شاغلة في كثير من الأوقات saboda ita sha'awa mafi yawanci tana cinye lokutan mutane a watan ilar duniya tana sauke martabar mutum zuwa ga ne shagaltuwa da duniya da jin daɗin duniya barin ta kuma yana ɗaga darajar mutum saboda ya mai da shi cikin samun al'unsu fillah ɗiban cewa cikin zatin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah ina ga saboda lokaci za mu tsaya a nan in kuwa mun yi wannan bayanin ne saboda manufan mukaddiman da malami ya mana littafi a kansa Allah ya alhamdulillah نعم to da yake kayakin ya ba shi amsa? ko kuwa ya ba shi amsa? ya ba shi amsa shi ne da yake yaje masa ta yafu ya ce duk abin da kai mun na yafe maka ai ni na yafe nawa amma kai ka yafe mun to ai cikin ya bace amsa tukun na zamu ba mu sani ko ya ba da amsa na'am malaman sama'a hadisi ne ingantacce ban sama'a duk wanda ya aiki na Allah nagartaccen aiki amma sama'a yaje yana tallata shine sama'a jiyarwa yayi aiki tsakaninsa da Allah yana neman yardan Allah amma sai yake ta tallatawa don aji aibe shi sama Allahu bihi shikenan sai Allah subhanahu wataala ya hada shi da nasu wannan karatu su ji wannan abin nashi sama Allahu bihi Allah ya ce haske wanda aka ji wannan abin ne daga nan ba lada kuma ladan ta sun ji ko da shi da maka da ladan aure kai dan su ne to na kawo wanda su sun shi kenan kamar yura'i wanda yake yin aiki dan a gani a yi ba dan Allah yura'i Allahu bihi Allah zai kawo masu gani su kalla su ga aiki shi kenan babu lada Allah ya kare na'am نعم نعم to a kafin cire hula ko cire takalmi idan ka ce a asali a addini a nufin aya ko hadisi ake nema akan haka idan kuma ana nufin masadir tashri'i ne inda ake komawa a gano mas'ala tana da madingina a musulunci to idan mun shiga cikin lungu da sako na za mu iya samun musu madingina misali ka ce al-kitab as-sunna al-ijma'u al-qiyas al-urf saddu zari'a masalihul mursala al-istihsan ko al-istishab ko qawlu sahabi shar'u man qablana amalu ahli madina idan waɗannan su za a bi waɗannan abubuwan guda goma sha idan wasu malamai sun kai su sun fi haka sun shigar da abu'a da sauransu malaman usul idan su ne sai muke eh yana da mahanga amma bangaren urfi in aka ce urfi shine mai al'adar mutane misali shi al'adar malam barufi idan ya zo wanda malami ne ko malamin baya sai ya tsuguna ya tashi ko ba tabarban yake nufi ba ba shi baɗa yake nufi ba yana nufin mazaunin malami ya cancanta ne ka girma shi wannan hukuncin su wasu kuma al'adansu girmamawan shi ne in ta ce matuƙa shirya hula shi ne alaban mu girmamawa a wannan ƙurfi ne nasu wani kuma a al'adansu girmamawan shi ne ka runkule mutum haka ka sashi a kamar larabawa alamun mutum mai daraja ne a wurinka ka sashi a ƙarfi ka rungume shi haka kana dukan bayansa haka mu anan suka ce raini su a wurin ne kuma girmamawa ne to malamai suna cewa al-ma'arufu urfan kalman su suna su duk abin da zama urfi ya san abin to shikenan ana kallon urfin waɗannan mutane saboda mu al'adam alaman girmamawa shine idan ka babban mutum kira takalmi ni na san wannan a Maiduguri muna ƙanana inda ake katin alƙur'ani ba a wuta takalmi sai an kira saboda wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub sai an cire takalmi sannan idan malami yana nan babban malami kowa sai ya cire hularsa kaga urfin su shine girmamawa shine cire hula cire takalmi cire to ba wani abu bane ba bauta masu suke ba sai nufin girmamawa zan a urfi abu ne mai kyau sannan ko mun riga mun sani dai za Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa إن من إجلال الله تعالى إكرام ذا الشيبة المسلم وهذا القرآن غير لذاته والجافي أنه mutane guda biyu girmama su alama ta na girmama Allah shine mutumin da ke da shekaru ya furfura a musulunci na biyu masanin alqur'ani muhaddisin alqur'ani to su ku wanda suke iya yi wannan abin mutane biyun nan ne da kuma masu kama da su na'am na'am to ta yaya aka gane aikin da yake kafirci ne misali ya ce ya yi inkarin annabtar manzo Allah ne ko ya ce Qur'ani ba littafin Allah bane wace yabba cewa mutumin da yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah kafir kafir wallahi babu matsala mafi haɗari mafi wahala a gurin malamai kamar wannan kalmar wacce ta wahalar da malamai sun ce ƙaramin misali shine inkaru ma uliba min ad-dini bi darura inkaru ma uliba min ad-dini bi darura in yayi inkarin wannan kafiri ne qaba amma in ba wannan ba kila kai a ganin ka ne kafirci ne wannan aikin amma ba zai shari'a ba kuma kafirci ba wato gani na ganin ka ba shine mi'yari ba ganin shari'a shine ne mi'yari don Allah maganta littafin al-Islam fi Nigeria na Sheikh Adam Abdullah Ilori babban malamin nan Sheikh Abdul Karim Majidi babban malamin nan kafin malamin nan da ya a cikin tsakanin daular Songhai da daular mali da daular dan kuje da daular kanin barno wannan daular din da ake nan yankin akwai wani mutum ko sanna ali na jin tsammanin sunansa aka ce ga abin da yake yi shi dai musulmi ne ya faɗi kalmar shahada amma ɗan uwansa duk masu bautan gumaka ne masu bautan dubu kuma duk in za a yi taro na bikin gumakan na ɗan uwansa yana zuwa a yi bikin da shi sannan kuma in ya zo suka ce ba ya yin sallolin nan akan lokaci sai da in dare ya yi zauna sai alwala ya ce asuba azhar la'asar magariba isha shi ke gama salloli shi haka yake sai aka ce masa to kafiri ne wallahi sai da ya kai ya kamo akan ya ce masa yake ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah zuwa da yake yana jin yan uwansa biki ne ko kuma yana nufin alloli ne wayannan yana nufin wa'annan gumakan alloli ne suna amfani suna ko kuma a'a kawai dai saboda shi sarki ne taro da kaza yana zuwa jin ta kai ko sai da ya kawo wasu hujjoji ina jin guda goma sha ta ce to abin da kuka faɗa idan ya zamo gaskiya to ta hanzan mahanzan wannan abin to kaza ne sai da yanka a ƙarƙar saboda idan musulmi ka ce mashi kafiri kaga wannan kalmar la ilaha illallah ta kun shara ne ta gaban Allah littafi ne shi ne bayanin linnasi ina sanda Allah a neme shi na jadal haq mujalladi biyu ne yace idan musulmi ya aikata wani aiki zahirin aikin yana daukan kafirci aikin da yayi yana daukan kafirci ta fuska 99 a tawili daya biyu 99 duk kafirci ke dauka amma ta wani fuska da tawili daya yana daukan ba kafirci ba yake to alfanje ne cikin karanta a cikin kan nan guda daya saboda kalmar la ilaha illallah ku tsara ka wani aiki ne kaje yana yi kana hangin kana hankalki janin kafirci ne musulmi da ba ka shi ma a coci a coci ana addu'a ya daga hannu yayi haka wallahi ba kafiri bane sai ka tambaye shi wani mun a coci me da shi zan ka coci sai shi kawai ya ga ana addu'a da sai shiga kawai shi tanto ba a irin haka sai musulmi ne shi kenan ba kafiri bane ka ganshi da cross ma a wuya musulmi ba kafiri bane sai ka tambaye shi kai ne yasa ka sa wannan sai kawai shi ya ga dukiyar matasa a wurin suna sawa kawai shi gani ne a ce ai kai banda kai banda kai ba kafiri bane sai ya yi ikabun wannan abun a zuciyarsa idan kuma misali ba malamai sun ce wa man yamut walan yatub an ko min wuzrihi فوت إلى الله جميع أمره لا بالإيقاد للمسيء يقبض والكفر والتسليد عنه يملك كافر بزيد وما أودا يملك عنهنا ما أسلم أفعل أولا كلمة سورة كلمة كافر شي وهلا تتبشي والله ينزل شيء أرها كوا أولا تيشي saboda rashin sanin hadarin ta wallahi amma abinda manzo Allah yake idan ka faɗa fakar ba a biha ahduhuma yi saboda tsoratarwa Allah ya narka na alhamdulillah abin da muka karanta daidai a karatun Allah kan mulale su wanda muke kuskure Allah ya fi mana laba makarantun yara suka ami addu'a amin